أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامة بركاته إن شاء الله تعالى cikin wani littafi namu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha na babban malami a sheik muhammad nasiru dilil albani allah ya ji malam da rahmasa a je idan ba a manta ba muna bayani ne a cikin inda malam yake mana bayani game da surori da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake karantawa a cikin salloli biyar da kuma wasu daga cikin sallolin na filfilu malam ya mana bayani game da abin da manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a cikin sallar asubahi da kuma raka'atal fajri yanzu kuma kai za mu shiga cikin abin da yake karantawa a cikin sallar azhar malam ya ce ya sa lamba ta biyu ce salatu zuhuri sallar azhar wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn bi fatihati kitab annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari sha kasance yana karantawa a cikin rakau'i guda biyun farko na sallah azhar da suratul fatiha wa surataini da kuma surori guda biyu a cikin waɗannan rakau'i guda biyu na farko wa yatulu fil ula ma la yatulu fi thaniya yana tsawaitawa a cikin raka'a ta farko irin tsawaitawar da baya yi a cikin raka'a ta biyu abin nufi raka'a ta farko tana fin tsayi fiye da raka'a ta biyu wa kana ahyanan yutiluha wani lokacin ya kasance yana tsawaita raka'a ta farkon tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi hatta annahu kanat salatu salatu dhuhri tuqam har ya kasance a tada sallar azhar a masallacin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi idan aka tada sallar fa yadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi'i mai tafiya ya tafi zuwa baqi ita ce makabartar garin madina inda ake inda aka binne sabon annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a lokacin da yake madina ba ta faɗi haka ba tsakanin makabartar da masallacin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi akwai tazara to an tada sallah an yi kabbara harama har wani ya ɗauki kafarsa ya tafi baƙi'a ya je can fa ya qadi hajatahu ya biya buƙatarsa yayi a ce ya kama ruwa misali thumma ya'ti manzilahu sannan bayan ya je ya kama ruwa ya dawo kuma gidansa daga baki'a din sun ya tawaddau ya kuma yi alwala sun ya ati sannan kuma ya taho masallaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi raka'atil ula amma duk da haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cikin raka'a ta farko malai ce mimma sabin yace mimma ya tuluha saboda yadda ya kasance yana tsawaita wannan raka'a a ina fata an fahimci misalin ku yawwa kamar a ce ne yanzu an yi kabbara harama mutum ya tashi daga nan alalakalla mafi karanci ka ce kamar ya je yan dillalai misali mafi karanci ya je yan dillalai ya yi wani abin sannan ya dawo ya shiga gida ya je ya alola ya fito ya to masallaci don mana cikin raka ta farko a kaga abin da abin nago da dan tsayi to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan ya kan wani lokacin وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس ناس الركعة الأولى sahabbai sun kasance suna tsammani a ransu cewa abin da yasa manzon Allah yake haka yana so ne mutane su riski raka'a ta farko baya so raka'a ta farko ta wuce mutane shi yasa sai tsawaita ta yadda kowa zai zo yayi abin da zai anice ya kuma izo izo kuma ya riski raka'a shi yasa ku ga sallar asubahi da sallar azhar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana tsawaita su me dalili saboda kaga na farko sallah asbahi sallah ce da mutum ya riga ya gafala yana kwance yana bacci wani ma ba zai tashi ba sai lokacin da ya ji an fara Allahu akbar Allahu akbar ana ta da ikama sannan sai ya tashi to kaga yana da kyau a bashi dama ya shiga ban daki ya kama ruwa ko ya abin da zai yi ya fito ya je ya taho masallaci shi sa kaga galibi ana tsawaita raka'a ta farko ta sallar asubahi haka ne ita ma sallar azhar tsakanin sallar azhar da sallar asubahi akwai tazara mutane sun gafala a lokacin wani yana kasuwancin sa wani yana kaza kana cikin abubuwan da kake kauce gaji an yi kiran sallah to sai a baka dama nan ma wani yana jin fitsari wani yana jin bayan gida wani zai kaza sai mutum ya je ya shiga ban daki abin da zai yi ya to masallaci to shi ma sai a tsawaita raka'a ta farko a cikin sallar azhar dan mutum ya zo ya riski ina raka'a ta farko ba a so wannan raka'a ta farko din ta kafce mutum Allah ya sa mun fahimta malai cewa kana yaqra'u fi kullin min ar-rak'atayn qadra 30 aya annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yana karantawa a cikin kowace daga cikin rakawo'i guda biyan na nasal azhar gwargwadon aya 30 qadara qira'atu alif lam mim tanzil as-sajda kenan ma'anan gwargwadon karanta alif lam mim tanzilul kitab daga farkonta zuwa ƙarshe wa fiha al-fatiha sannan kuma sai ka haɗa ka gwama da fatiha a ciki ma'ana ba iya alif lam din kaɗai yake karanta ba hadda suratul fatiha to sai ka kwatanta haka karatun da annabi yake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a sallar azhar tsayin sa baya gaza haka wa ahyanan kana yaqra'u bi was-sama'i wat-tariq was-sama'i dhatil buruj wani lokacin kuma yakan karanta a cikin rako'i guda biyun farkon ita sallar azhar والسماء والطارق da kuma والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى wani lokacin kuma yakan karanta والليل إذا يغشى ونحوها من الصور da wasu su daga cikin surori na alkur'ani manzon Allah kan zabi wacce ta dace ya karanta tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa rubama qara'a idha shams idha sama'un shaqqat wani lokaci kuma yakan karanta idha sama'un shaqqat wa nahwiha da wata makamanciyarta wa kanu ya'rifuna qira'atahu sahabbai sun kasance suna gane annabi tsira da amince su kara tabbata a gare shi yana karatu fi dhuhri wal asri a cikin sallar azhar da al'asar bi tirabi lihiyatihi ta hanyar motsin ko kadawar geminsa kamar yadda irin wannan hadisi ya gabata a baya a ɗaya daga cikin babbuka da malam ya kawo qira'atuhu صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين ما ليتي يد النبي صلى الله عليه وسلم سكارة بتا أغريش يكي كرن توسو آيوي أتكين سل أزهر أئنا أتكين ركعو إن كرشي قدابيو الله سأم فهمتا تو وكان يجعل الركعتين الأخيرتين النبي صلى الله عليه وسلم سكارة بتا أغريش يكي كان سنيا كان سنيا rakau'i guda biyun ƙarshe aksara min al'ulayaini a mafiya gajarta daga rakau'i guda biyun farko rakau'i guda biyun farko sun fi tsayi na ƙarshe sai ya sanya su 'yan gajejjeru waɗanda ba su da tsayi ba su kai waɗancan ba sai ce ƙadaran nis gwargwadon rabin waɗancan kenan ƙadar hamsa ashar aya gwargwadon aya goma sha biyar wa ruba maqtasara fihi ma alal fatiha wani lokaci yakan taƙaita a wajen karanta suratul fatiha kadai a cikin ruku'i guda biyun karshe baya hadawa da wata sura wato abinda malake so ya ce shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani lokaci a cikin sallarsa a raka'a guda biyun karshe na sallar azhar mu abinda muka fi sani me ake karantawa suratul fatiha kadai ko idan mutum ya ƙara sura fa zai yi sujjada ko wannan shine abin da yazo a cikin littattafan mu na fiqh ai haka ne ko don mutumin da kan da littattafan fikihu na malikiya da wasu daga cikin littattafan ma da ba na malikiya ba abinda suka ce shine idan mutum ya ƙara sura ko aya ɗaya ka ƙara a raka'a ta uku ko ta hudu a sallar azhar to sai kai sujjada wacce sujjada za ka yi ba adi dan kai ƙari a cikin sallah ina fata an fahimta to nan kuma sai gashi mun samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani lokaci yakan ƙara wasu surorin an fahimta ko wasu ayoyin ga wani ta'aliki mai kyau da malam albaniya kasa masu littafi sai su duba lamba ta biyu bayan ya kawo hadisi ne da imam ahmad da muslim wasu kuma bukhari da muslim suka rawaito shi ya ce wa fil hadisi a cikin wani hadisi da muka karanta dalilun ala anna ziyadata ala al-fatiha dalili ne da yake nuna cewa ka ƙara wata aya ko sura akan suratul fatiha fi raka'atayn al-akhiratayn a cikin raka'o'i guda biyun ƙarshe na sallar azhar sunnatun malai ce sunna ne na fata an fahimta a shi kaga baka rafkanuwa ba kenan bari haka yi me sujjada yawwa wa alaihi jam'un min sahabati mala yace akan wannan ra'ayi ne akan wannan matafiya ne wasu taro wasu da yawa daga cikin sabai suka tafi minhum abubakar siddiq daga cikin su ma akwai shugaban sabai gaba daya sayyidina abubakar siddiq idan Allah ta ƙara tabbata a gare shi shi ma ra'ayinsa kenan idan ya gama sallah a idan ya gama karanta fatiha a raka'a ta uku ko ta hudu yakan ƙara sura wa huwa qawli wa huwa qawli al-imam shafi'i hakanan wannan zance shine zancen da imam shafi'i ya tafi a kansa sawa'un kadhal kana dhalika fi adh-dhuhri aw ghayriha malai yace duk faɗaya ne ko sallar azhar ko wasu sallolin da ba ita ba ma'ana ko sallar ko rakawo'i guda biyun karshe na sallar azhar ko wasu rakawo'i guda biyu na karshe waɗanda ba na sallar azhar ba duk zaka iya ƙara sura a ciki malai ce wa akhadha bihi min ulama'ina al-muta'akhirina abul hasanat al-laknawi daga cikin malaman da suka zo daga baya baya akwai abul hasanat al-laknawi shi ma ya tafi akan wannan a hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin littafin sa mai suna fit ta'liq al-mumajjad ala muwatta'i muhammad su da littafin kenan wa qala abul abul hasanat al-laknawi yace mala ya ciro maganarsa ya ce agraba ba'du ashabina haythu awjabu sujud as-sahwi bi qira'ati suratin fil akhir fil fil ukhrayni mala ya ce wasu daga cikin malaman mazhaban mu yan dan mazhabar hanafiya ne wasu daga cikin malaman mazhaban ta hanafiya sun zo da wani baban al'amari yayin da suka ce wai wajibi ne mutumin da ya ƙara sura ko wata aya a cikin rako'i guda biyun ƙarshe na sallar azhar wai sai yayi sujjada yace wannan bakon abu ne a cikin addinin musulunci وقد رده شراح المنية أما ما لم تسكي شرح لتاف منية سن رد وانا مغانا تاسو daga cikin malama akwai Ibrahim al-Halbi wa ibn Amir Hajjin wa ghairihima da wasu su daga cikin malamai malai ce bi ahsani raddin da mafi kyawun raddi wala shakka fi anna man qala bi dhalika malai ce to amma babu shakka wanda duk ya faɗi cewa idan mutum ya ƙara aya ko sura a rako'i guda biyun ƙarshe na sallar azhar ko makamantansu zai yi sujada ya ce lam yablughu al-haditha lam yablughu al-hadithu to hadisin bai zo masa ba ina fata an fahimta lam yablughu al-hadith hadisin bai zo masa ba walau balaghahu da a ce hadisin ya zo masa lam yatafawu bihi to da bai yi magana da wancan zancen ba cewa wanda ya ƙara zai yi sujada wannan shine abin da mal albani kawo abin da nake so na fahimta a fahimta shine kun ga shimfiɗar da mala albani mana tun a farko littafin tana da amfani kwarai da gaske don dole ne za mu ji abubuwa da yawa da suke sun saba abubuwan da maza ba mutum malikiya suka tafi akai to amma gashi hadisin yana cikin bukhari yana cikin muslim yana cikin musnad da imam ahmad dan hanbal annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan yayi raka'a biyun farko ya karanta fatiha da sura to wani lokaci idan ya tashi rako'i guda biyun karshe na sallar azhar ko al'asar ko makamantansu yakan karanta rabin abin da ya karanta a rako'i guda biyun farkon nan ina fata an fahimta na sura ba na fatiha ba ma'ana yakan ƙara sura to shi yasa idan ka karanta suratul fatiha a raka'a guda biyun ƙarshe ɗaya daga cikin su babu laifi sai ka ƙara sura sallar ka ta yi insha Allah ta'ala sannan babu wani sujjada ta rabkanuwa da zakai wannan shine zancen da yafi inganci Allah madaukakin sarki ya samu dace mala yace wujubu qira'atil fatihati fi kulli raka'atin wajabcin karanta fatiha a kowace raka'a وقد أمر وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى بل تحقيق أن نبتر هذا أمتي سكارة تبتع أغريشي يا أمرتي ميمومنا نسلسة وعندما كاوا ديسنسة أفرقون كراتمو da karanta suratul fatiha a kowace raka'a yayin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da shi bayan ya umarce shi da karatun ita fatiha din a cikin kowace raka'a yace masa sun maf'al zalika fi salatika kulliha sannan ka aikata haka me hakan da yake nufi daga ciki har da karanta suratul fatiha fi salatika kulliha a cikin sallaka gaba daya ma'ana raka'a ta farko ta biyu ta uku ta hudu duk sai ka karanta suratul fatiha a ciki وفي رواية أتكين وترواية وكما تواي في كل ركعة أتكين قوة ركعة بقوة سلبة وكان يسمعهم الآية أحيانا annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yana jiyar da sabai aya wani lokaci shine hadisin da magabatar wancan satin wa kanu yasma'una minhu an-naghmata bisabbih isma rabbikal a'la sahabbai sun kasance suna jiyo wani lokaci wani dan tashin magana haka kamar ka ce dan maganar da a ciki ciki kake yin ta amma ta kan fito tana dan fitowa kaɗan ina fata an fahimta shine an-naghma ma'ana suna dan jiyo irin wannan maganar a lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake sallah yake boye karatu sukan ji shi yana karanta sabbih isma rabbikal a'la sai su ji misali ya ce sabbi hisma rabbika la'ala sai kuma ya ci gaba da abu ya haka kamar yadda yadda hadisin bayan nuna ma nakan dan bayyana aya wani lokaci yana cikin karatu sai aji ya bayyana wata ayar haka sai ya ci gaba da boyewa yana yana wani lokaci sai aji ya ƙara bayyana wata aya yana yin haka tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wa hal ataka hadithul ghashiya wani lokaci kuma su ji yana karanta hal ataka hadithul ghashiya wa kana ahyanan yaqra'u bi was sama'i dhatil buruj wani lokaci yakan karanta wasu sama'i zatul buruj a cikin sallar azhar wasu sama'i wa tariq da wasu sama'i wa tariq wa nahwihi ma min as-suwar da makamantunsu daga cikin surori na alqur'ani wa ahyanan yaqra'u bi wal-layli idha yaghsha wa nahwiha wani lokaci annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yana karanta wal-layli idha yaghsha wa nahwiha da makamantanta malaci salatul asri sallah ta uku kenan sallar asr mai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake karantawa a cikinta kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fil ulayaini bi fatihatil kitab annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yana karantawa a cikin raka'o'i guda biyun farko na sallar asar da suratul fatiha kaman sauran salloli wa surataini sannan ita ma ya goya da surori guda biyu a cikin raka'a ta farko da ta biyu wa yatulu fil ula yana tsawaitawa a cikin raka'a ta farko ma la ya tulu fi thaniya irin tsawaitawar da baya yi a cikin raka'a ta biyu wa kanu yadhunnuna annahu yuridu bidhalika ay yadhlika an-nasu raka'a wannan ma kamar wancan sabai suna tsammani cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana nufi ne ko yana so mutane su zo su riski raka'a ta farko ka ta kwace musu wa kana yaqra'u fi kullin minhuma qadra 15 aya ya kasance yana karantawa a cikin kowace daga cikin rako'i guda biyun farko na sallar la'asar gwargwadon ayoyi goma sha biyar ƙaddara nisfu ma ya ƙara'u fi kullum minar raka'atenil ulayen fi zuhuri gwargwadon rabin abin da yake karantawa a cikin raka'o'i guda biyun farko na sallar azhar an fahimta idan yana karanta raka'a ko kuma aya talatin a cikin raka'a ta farko ko kuma raka'o'i guda biyun farko na sallar azhar to sallar asar guda biyu raka'o'i guda biyun farkon shi sai karanta me aya goma sha biyar ina fata an gane aiko yawa shine abin da yake nufi malai cewa kana ja'alu raka'atayn al-akhiratayn aqsara min al-ulayn ya kasance yakan sanya raka'o'i guda biyun karshe a su ne suka fi gajarta suka fi kankanta daga raka'o'i guda biyun farko qaddara nisbihima su ma gwargwadon rabin su to kaji batun da aka ce gwargwadon rabin su misali ya karanta aya goma sha biyar arka'a ta farko raka'a guda biyun karshe kuma sai karanta aya nawa ko bakwai ko shida ko biyar ko abin da ya kama da haka ma'ana dai yana karantawa wa kana yaqra'u fihima bi fatihatil kitab annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yana karanta suratul fatiha kadai a cikin waɗannan garko'i guda biyun karshe na sallar asar wa kana yusmi'uhumul ayata ahyanan wani lokaci yakan ji yadda su aya kamar da yadda bayani ya riga ya gabata wa ya qara'u bi suwarin lati zakarna fi salati dhuhri wani lokaci kuma yana karanta wasu daga cikin surorin da muka ambata a cikin sallar azhar sai zaɓi ɗaya daga cikin su suwar laili suwar wasu sama'i wa tariqu sama'i da sama haka dai ga sanan sai zaɓi wacce ta masa sai karanta a cikin sallar la'asar salatul maghribi sallar maghriba wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance ya ƙara'u fiha yana karantawa a cikin sallan magariba a hiyanan wani lokacin bi qisaril mufassal da surori gajajjeru na ƙarshe ƙarshe qisarul mufassal ɗin da muka bayani hatta innahum kanu idza sallau ma'ahu har su sabai sun kasance wani lokacin idan suka yi sallah tare da shi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wasallama bihim yi musu sallama ma'ana yi assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah an fita daga sallah kenan in sarafa ahaduhum ɗayan su zai tashi ya tafi ya fita daga masallaci wa innahu la yabsuru mawaki a nablihi yana iya ganin inda kibiyarsa ta fada saboda me akwai ragowar hasken rana duhu bai gama shiga ba abin nufi da a lokacin ɗaya daga cikinsu zai ɗauki kibiya ya harba to zai iya gani ina kibiyarsa ta je ta dira an gane kaga akwai mai kenan akwai hasken rana to wani lokaci haka sallan magariba take wani lokaci za ga an yi sallan magariba da ragowar duhu duhu wani lokaci ba sai ga da ragowar haske da rago ka kamar yadda ake kiran sallan magariba za ga da ragowar haske ake yin ta to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya tsawaita ta yakan yi ta ne gajeriya har ya kasance wannan ragowar hasken ranar da bai gama tafiya ba har yanzu akwai shi kenan shine abin da hadisin yake so ya gaya mana wa qara'a fi safari wata rana a cikin tafiya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karanta a cikin sallar magariba bi wattini waz zaitun da suratu wattini waz zaitun fi rak'ati thaniya a cikin raka'a ta biyu wa kana ahyanan yaqra'u bi tiwalil mufassal wa awsatihi to ga wani kuma abin na daban shi ma wani lokaci kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan karantawa daga cikin tuwal mufassal a cikin sallan magariba ko kuma ausat ma'ana al-mufassal na tsakiyarsu kamar yadda muka bayan dama guda uku ne ko akwai tuwal akwai ausat akwai qisar to yakan karanta daga dogayen irin su qaf da sauransu wani lokaci kuma yakan karanta daga na tsakiyar tsakiyar kamar kace irin su yusabihu da sauransu wani lokaci kuma yakan karanta daga na ƙasa ƙasa sune isi idazul zatul ardi da sauransu فكان تارة يقرأ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله واللوكة أن ابتراد أمنتي سأرة بتع قريشي كرنتا سورة محمد صلى الله عليه وسلم إتتي إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم قبع ينتفع دكن تكرنتا أو تسلى سلم مغربا وتارة بالطور واللوكة كما كرنت والطور وكتاب مسطور إتما زوا قرشنتا وتارة بالمرسلات واللوكة كما كانت والمرسلات عرفة زوا قرشنتا دائنا أتكن سلم مغربا قرأ بها في آخر صلاة سلاها صلى الله عليه وسلم ita suratul mursalati annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yayi karatu da ita a cikin sallarsa ta ƙarshe wacce bai ƙara sallah bayan ta ba tsira da aminci su kara tabbata a gare shi idan da za a tambaye ka yanzu a ce wace sallah annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi a wacce sura annabi ya karanta a sallarsa ta ƙarshe ita ce suratul mursalati daga ita bai ƙara wata sallah ba Allah subhanahu wataala ya dauki abin sa malai ce kana ahyanan yaqra'u bi tuli tulaini wani lokaci kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan karanta ɗaya daga cikin surar da tafi ɗaya daga cikin surori guda biyu da suka fi kowace sura tsayi alqur'ani wace sura ce shine ce al-araf suratul araf a kun san ko da a cikin guda bakwai nan masu tsayi suratul arab tana ɗaya daga cikin wanda suka fi su tsayi tana da tsayi kwarai da gaske to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan karanta ta ina sallan magariba fa uwa sallan magariba fir raka'ataini bi kawai yake rabata arama ko za a gwada ne bi kawai za a rabata a karanta ta gaba daya to irin waɗannan abubuwan da yi sai dai a karanta dai tabarruka yawwa don yanzu duk masallacin da ka je ka karanta masu wata la'arab ka raba ta biyar ma in baka wasa ba sai ka je an kaka gidan rediyo wata bil amfali wani lokaci kuma annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yakan karanta suratul amfal ita ma fir raka'ataini a cikin rako'i guda biyu biyu yake raba ta kawai alqira'atu fi sunnatil maghribi karatu a cikin sallar nafila da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake yi na bayan sallar magriba malai to amma sunnatul magribi al-ba'diyya amma sallar nafila da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake yi bayan sallar magriba ita ce ta ita ce ba'diyya kun san akwai nafilfilu qabliyya akwai ba'diyya qabliyya su ne wanda annabi yake yi kafin yi sallar farilla ba'diyya fa su ne wanda yake yi bayan yayi sallar farilla yawa kun sa akwai salloli na nafilfilu da ake ce musu arrawatib su ne sallolin da ake rako nan guda goma sha biyu wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa dukkanin wanda ya kiyaye su Allah subhanahu wataala zai gina masa katon gida a cikin aljanna guda goma sha biyu su ne raka'a biyu kafin kai sallar asbahi ita ce raka'atul fajr kenan raka'a hudu kafin kai sallar azhar raka'a biyu bayan kai sallar azhar raka'a biyu bayan kai magariba da raka'a biyu bayan kai sallar isha guda nawa kenan sha biyu kenan to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce dukkanin wanda ya kiyaye su yake aikata su Allah madaukakin sarki zai gina masa gida katafare a cikin aljanna Allah ya samu daga ciki to ita wannan nafila ta bayan sallah azhar din ake nufi fa kana yaqra'u fiha annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana karantawa a cikin a cikin rako a cikin sallar qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad yakan karanta qul ya ayyuhal kafirun da kuma qul huwallahu ahad salatul isha mai annabi yake karantawa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin sallar isha كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yana karantawa a cikin raka'o'i guda biyun farko daga surori na tsakiya tsakiya amma daga surori na ƙasa wanda ake ce musu al-mufassal amma na tsakiya su fa kana taratan ya qara'u wash-shamsi wa duhaha wani lokaci yakan karanta wash-shamsi wa duhaha a sallar isha kenan wa ashbahiha min as-suwar da waɗanda suke kama da ita daga cikin surori irin suwar laili kenan sala uku sun biya balad wa taratin bi idha samaun shaqqat wani lokaci kuma kan karanta idha samaun shaqqat wa kana yasjudu biha ya kasance yana yin sujjada da ita wace irin sujjada ita ce irin sujjada da muke yi ranar juma'a a sallar asbahi ko shine akwai guraren da ake yin sujjada a cikin sallah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sunnanta wa al'ummarsa idan sun karanta wajen a cikin sallah ne ba a cikin sallah bane za su iya yin sujjada ina fata an fahimta to amma duka malamai sun haɗa akan cewa wannan sujjadar ba dole bace ba wajibi bace dan an samu manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata rana ya karanta ya faɗi yayi sujjada wata rana kuma ya karanta gurin da yake akwai sujjada kuma ya wuce bai yi sujada ba ina fata an fahimta saboda haka idan kana karatun alkur'ani ka zo wajen da yake akwai sujada idan ka faɗi kai sujada zaka samu lada idan kuma kai sujada ba shikenan me ake karantawa a ciki shine sujada wajhi lilladhi fataraha wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin shine abin da ake karantawa sannan wasu daga cikin malamai sun yi saɓani cewa shin sai kana da alwala za ka yi sujjadar tilawa ko kuma ko baka da alwala za ka yi to shi ne sai malamai suke saɓani akan haka wasu ka ce sai kana da alwala don sujjada kamar sallah ce wasu kuma suka ce a'a sujjada daban sallah daban saboda haka ko kana da alwala ko baka da alwala za ka yi idan ka karanta inda yake akwai sujjada wannan zancen shi ne fi inganci ina fata an fahimta dan sujjada da sujudu shukuri da sujudu tilawa kusan disdoni da ake yin su wanda ba sallah bane su kawai wani bangare ne daga cikin bangaren da yake na sallah akai amma ba sallah bace saboda haka idan mutum ya karanta alqur'ani yazo inda ake sujjada babu nufi sai ka fada kai sujjada wasu daga cikin malamai suka suka ce ma ko ba gabas kake kallo ba za ka yi kamar sujudu shukuri ne sujjada da ake yi idan wani abu na farin ciki ya zo maka an kawo maka wani labari na jin daɗi to babu nufi a lokacin sai ka fada kai sujjada annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi gabas kake kallo ko da kake kallo ko ina kake kallo fa aina ma tuwallu fa famma so da ka faɗi ka sujjada me ake karanta babu komai kawai goshin ka ka sa ƙasa ka dago shukura lillah don godiya ga Allah madaukakin sarki amma ita wannan ta tilawa akwai abin da ake karantawa sannan ita ma ko babu alola idan mutum yayi tayi insha Allah ta'ala babu laifi akan sa Allah ya samu dace to ita wannan sura ta idan samu a karshen ta wa idza وإذا قرئ وإذا قرئ عليهم القرآن كو لا يسجدون kaga sai mutum faɗi sujada kamar yadda akwai ta a cikin suratul sajada na san akwai guda biyu ma a cikin suratul hajj ko akwai guda biyu a cikin suratul hajj akwai aina ne suratul maryam suratul maryam akwai ko yawwa akwai dai a surori da dama akwai ma a cikin suratul abin nan wacce ce ta kusa da suratul shu'ara din nan suratul namli akwai a suratul namli kissar annabi suleiman guda goma sha to gashi ba wani ban Allah ya ce guda goma sha biyar ne ma gaba ɗaya sa cikin alqur'ani Allah ya saka alkhairi wa qara'a marratan fi safrin biwattini wa zaitun fi raka'atil ula wata rana annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya karanta a cikin halin tafiya da wattini wa zaitun a cikin sallar isha'i fi raka'atil ula a raka'a ta farko wa naha an italatil qira'ati fiha annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yayi hani da da tsawaita karatu a cikin sallar isha me yasa saboda za ku ga sallar isha sallah ce da galibi mutane abin da suke buri a lokacin su gama su shiga gida dan duk ka gama abin da kake wani ya dawo daga kasuwa wani ya je ya dawo daga wajen aiki wani ya je ya yi aikin karfi ya gaji haka to abinda mutum yake fata a lokacin shine yayi sallar isha idan kuma shiga gida shi kenan an ba mai hirar dare bane kenan to a lokacin kuma sai kai dogon karatu akwai gaji a jikin mutane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana wannan wa zalika hina sallamu adh bin jabal li ashabihi hakan ku ya faru ne lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da ma'azu yayi sallah da sahabbansa da mutanansa al'isha sallar isha fatawwala alaihi mai tsawaita musu karatu fansarafa rajulun min al'ansar fasalla ɗaya daga cikin mutane wanda yake mutumin madina ne ya koma gefe ya ƙarasa sallarsa fa akhbara mu'adun anhu fa akhbara mu'adun anhu sai ma'az ya bada labari game da shi fa qala innahu munafiqun saboda haka sai mu'az ya ce wannan mutumi wannan mutumi munafiki ne falamma balaga zalika ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ lokacin da labari ya ishe wannan matashi shi ma abinda ma'az ya faɗa a kansa sai ya tafi wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bashi labari abinda ma'az ya faɗa a kansa fa qala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace aturidu an takuna fattanan ya ma'az shin fitinan ne kake so ka zama ya mu'azu kana so ka fitina mutane addinin su idza amamtan nasa idan za ka yi wa mutane limanci faqra bi shamsi wa duhaha to ka karanta musu wa shamsi wa duhaha a sallar isha'i sabbih isma rabbika ala da sabbih isma rabbika ala waqra bismi rabbik da ikra bismi rabbika alladhi khalaq wal layli idza yaghsha da wal layli idza yaghsha fa innahu yusalli wara'aka al-kabiru wadda'ifu wa dhul hajati saboda a bayanka a cikin wanda suke sallah akwai babba wanda yake dattijo ne yadda kake matashi kake iya jure tsayuwa da yawa shi ba iya jurewa idan ka tsawaita ka cutar da shi sannan akwai adda'if mai rauni wanda yake karamin yaro ne ko mace ko abin da ya kama da haka wadhul haja akwai kuma wanda yake dauke da wata bukata to duk sai ka duba maslaha su sai ka takaita sallah ka yi ta gwargwadon yadda kowa ba zai cutu ba Allah subhanahu wataala ya samu dace sai sati mai zuwa idan Allah ya kama sai mu tashi salatu laili za mu je da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake sallar dare da kuma yadda yake karatu a cikin sallar daren sa amin amin abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullah